أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا قوما قوة رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka muna bisa kan suratu fussilat Sura ta arba'in da ɗaya a jerin surorin Alƙur'ani mai girma mai awi hamsin da hudu, karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta arba'in da shidda, a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta arba'in da bakwai, faɗin Allah ta'ala ilaihi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرجع الساعة ولا تخرج من ثمرات من أكمامها ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل نعم وظنوا ما لهم من محيص
Allah ta'ala ya ce ilaihi raddu ilmu sa'a zuwa gare shi ne ake mai da ilimin alkiyama wa ma takhruju min samaratin min akmamiha kuma wato wasu ‘ya'yan itace ba za su fitar da wani abu ba min akmami hannu daga kwamsansu, wa mata hamilu min unsa kuma wata mace ba za ta ɗauki ciki ba, wala ta za'u kuma ba za ta haihe ba illa bi ilimi hiface sai da ilimin shi. Wa yau mai yunadihim kuma ranar da zai kiransu aina shuraka'i ina abokanin tarayya ta balu sai su ce azannaka ma minna min shahid min shelanta maka ba mu da wani mai shaidu daga cikinmu wadalla anuhun makano ya da'una min qabl kuma abin da suka kasance suna kira gabanin haka ya ɓace masu wadannu malahun min mahis kuma suka tabbatar da ba su da wani wajen gudu Allah ta'ala ya ce ilaihi raddu ilmus sa'a zuwa gare shi ne ilimin alkiyama wato ake mayar da shi zuwa gare shi ne ilimin alkiyama yake komawa wannan mashirikai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mashi ya Muhammad in kunta nabiyyan fa khabbirna bi ilmi sa'a ya kai annabi Muhammad idan dai kai annabi ne to ba mu labari game da ilimin alkiyama sai Allah ya sabkar da wannan ayi yace ilaihi ai zuwa ga Allah ne shi kadai wahdahu la sharika lahu yuraddi ilmu sa'a ake mayar da ilimin sannan tashin alkiyama wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul araf Allah ta'ala ya ce yas'aluka yas'alunaka 'anis sa'ati yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حكيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا سورة النازعات يسألوك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة na'am dukkanin ayoyin nan da alaran ma ya karanto suna nuna cewa babu wani wanda yake da masaniya game da tashin alkiyama yaushe ne ko cikin mala'ikun Allah ko cikin annabawan Allah ko cikin manzannin Allah babu wanda Allah ya ba wannan ilimin bal wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah yana ɗaya daga cikin ababe guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah wanda Allah ya faɗi a ƙarshen suratul luqman yace inna allaha indahu ilmus sa'a إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب na'am ويعلم ما في الأرحام na'am وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت kamar yadda hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka tabbatar da cewa sanin ilimin tashin alkiyama wannan yana daga cikin makullan gaibi guda biyar wanda Allah shi kadai ne ya san su wanda Allah ya faɗi a ƙarshen suratul luqman anan cewa Allah shi kadai ne wajen shi ne ilimin tashin alkiyama yake inna Allaha indahu ilmus sa'a sai ce wa yunazzilul ghaif kuma Allah shine yake saukar da ruwa duk duniya babu mai saukar da ruwa babu cikin mala'iku wanda yake saukar da ruwa ko cikin annabawa ko waliyai ko salihai haka Allah ta'ala shi kada yake yin haka wa ya'lamu ma fil arham Allah shi yake da ilimin abin da ke cikin mahaifan nan babu wanda yake da masaniya akan abin da ke cikin mahaifan nan sai Allah subhanahu wata'ala wa ya'lamu ma fil arham sai ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai wacce ta san me za ta aikata gobe wannan ilimin na Allah ne sai dai mutum ya tsara ya yi program amma zartarwa tana ga hannun Allah shi yake da komi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma wata rai bata san a wace ƙasa ce za ta mutu ba Allah kam shi kadai ne yake da wannan masani don haka waɗannan suna cikin ilimin muka na gaibi wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu a wajen shi ne makullayyan gaibi suke babu wanda ya san su sai shi ilaihi yuraddu ilmus sa'a Cisa lokacin da mala'ika Jibril ya samko ya tambayi annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama a kabirni an sa'a sai ce mashi mal mas'ulu an habi a alama min sa'id. Ma'ana da ni da kai a nan daidai miki, ba ka fi ni sani ba ban yi ka sani ba. Wa ma ta kharuju min samaratin min akmamiha. Allah ta'ala ya ce, kuma wasu ‘ya'yan itace ba za su taɓa hutowa ba daga cikin kwamsansu min akmamiha, akmam jam'i ne na kumma. wanda shine wato kwalwa ko kuma salka wadda 'ya'yan itace suke hutawa a cikinta to wasu 'ya'yan itace ba za su taba hutawa ba a cikin kwalwansu ko a cikin salkansu ko a cikin kwarsansu wa ma ta hamilu min unsa wala tadau illa bi ilm kuma wata mace ba za ta taba daukar ciki ba ko ta haihi cikin nan sai da ilimin Allah subhanahu wataala yana sane lokacin da ta ɗauki ciki yana sane lokacin da cikin yake ciki muke cikin cikin Allah ta'ala ya sani haka ma ba za ta haihe cikin nan ba sai da ilimin shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul ra'd yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد na'am وكل شيء
shay'in بمقدار indahu وكل شيء عنده بمقدار yace kuma huwa alladhi yusawwirukum fil arham هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء yace kuma wa ya'lamu ma fil arham ويعلم ما في الأرحام Allah ta'ala yake faɗi a suratul Ra'd yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah yana sane da abinda kowace mace take dauka na ciki Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad da abinda mahaifan ne suke ragewa da abinda suke karawa Allah ta'ala duka ya san wannan don haka Allah ya faɗi a al-imran ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arham shine wanda yake jujjuya ku yake suranta ku a cikin mahaifan ne kaifa yasha yanda ya ga dama don haka ɗaukar cikin mace da haihuwan macen kuma koma wace mace ko macen mutum ko macen dabba ko macen tsuntsaye ko takwari ba za ta taɓa ɗaukar ciki ba ko ta haihe illa bi ilmihi ba ce sai da ilimin Allah ba wannan yana nuna yalwar ilimin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da haka a cikin ayoyi cewa wato Allah ta'ala ilimin shi ya yalwaci dukkan komi wa yawma yunadihim aina shuraka'i Allah ta'ala ya ce kuma ranar da Allah zai kira su suwa Allah zai kira mushrikai waɗanda suka ɗora haɗa shi da wasu ababe a nan duniya Allah zai kira su a alkiyama ya ce masu aina shuraka'i ina abokanin tarayya ta ina ababen da kuka haɗa ni kuka daidaita ni da su kuka ce su ma sun cancanci abauta masu kamar yadda na cancanci abauta mini aina shuraka'i qalu adannaka adannaka ai a'lamnaka za su ce Allah mun shelanta maka muna tabbatar maka ma minna min shahi cikin mu babu wani wanda yake sheda cewa kana da wani abokin tarayya hakinan lokacin da wani mushriki zai karyata kanshi ma minna min shahid a cikin mu babu wani mai sheda akan cewa akwai wani wanda ya cancanta abota mashi tare da kai kai ɗaya ne Allah ta'ala ya ce wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl kuma abinda sun kasance suna kira wato gabanin zuwa lahira kinan ma kanu yad'una fid dunya abinda suka kasance suna kira suna bautar su a duniya sun bace musu wa zannu ma lahum min mahis kuma suka tabbatar azannu anan wurin ma'anan shi tabbatarwa saboda azannu cikin alkur'ani yakan zo da ma'anar tabbatarwa yanin ma'ana al-yaqinu sannan yakan zo da ma'ana ashak yakan zo da ma'anar shakku a cikin ma a cikin wato misalin inda azannu ya zo da ma'anar tabbatarwa Allah ta'ala ya ce allazina yadhunnuna allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un fa amma man utiya kitabahu فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله
بأيتما سورة الحاقة فأما فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه قال الذين يظنون أنهم ملاق قال الله الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نعم والله مع الصابرين ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
Allah ta'ala ya ambaci azzan duka cikin wayannan ayoyin kuma azzan cikin ayoyin nan gaba daya al-yaqini yake ne Allah ta'ala yace allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un waɗanda suka tabbatar da lalle su masu haduwa kenan allazina yazunnuna nan ma'ana yuqinuna wanda suka tabbatar suka sakankance cewa su masu haduwa ne da ubangijinsu haka Allah ta'ala yace Ƙalan lazina ya zunnuna annahun mulaƙullah waɗanda suka tabbatar da su masu haɗuwa da Allah ne sai suka ce, kaga ya zunnuna shi ma na wurin ma'anar shi suka tabbatar. Haka cikin suratul haka Allah ta'ala ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni na tabbatar da cewa ni zan haɗu da hisabi na dama kina inni zanantu anan inni aiqantu anni mulaqin hisabiya haka Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul kahfi yace wa ra'al mujrimuna an-nara kuma mujrimai masu laihi suka ga wuta kurukuru wa zannu annahum waqi'uha suka tabbatar da lalle su masu hadawa cikin ta ne babu makauta babu malaba babu wajen gudu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kenan kaga da azannu cikin waɗannan ayoyin ma'anan shi tabbatarwa to haka ma azannu naunan wurin da Allah ya ce wa zannu ma lahum min mahis suka tabbatar domin nan lahira ake zance kenan babu zancen shakku komi ya riga ya bayyana wa zannu ma lahum min mahis suka tabbatar suka yi yaqini ba su da wata malaba ba su da wata makauta ba su da wajen gudu mahis wato shine maharam mahis malja mahis mahid kenan dukkanin waɗannan suna cikin muradifat na kalmar mahis azannin ma'ana nabi azanni yana zuwa da ma'anar shakku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a kan kafirai ya ce inna zunnu illa zannan inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinin a ga nan Allah ta'ala ya ce kafirai za su ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinin mu ba komi muke ba kawai illa bayan zato zato ne kawai muke muna shakku muna kwankwanto mu dai ba mu da tabbas ba mu da yaƙini cewa wa ma nahnu bi mustaqini na ma ƙarin ƙarfi ne akan cewa ma'anar azannu shine ashak Allah ta'ala ya ce wa zannu ma lahum min mahis suka tabbatar da cewa ba su da wani wajen da za su kaucewa ko kuma ba su da wata malaba wanda za su shigewa ko kuma ba su da wani wajen gudu wanda za su gudu na'am
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغوص قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
Allah ta'ala ya ce, La yas'amul insanu min du'a'il khair. Ɗan Adam ba ya ƙosawa game da roƙon alheri, wa in masa sharru kuma idan sharri ya shahe shi, fayyausun kanun to sai zamo mai yawan yanke tsammani wato mai yanke tsammani daga rahama wala in azaqnahu rahmatan minna kuma idan muka ɗanɗana mashi wata rahama daga wajenmu min ba'di darra'a massatuhu bayan wata cuta ta shahe shi la yaqulanna hadha li haqiqa za ya dora fadi yana cewa wannan nawa ne wa ma azunnu sa'ata qa'imatan kuma ba ni zaton alkiyama za ta tsaya wala in ruji'tu ila rabbi kuma idan aka koma da ni zuwa ga ubangiji na inna li indahu lal husna lalle ni ina da kyaukyawan tanadi a wajen shi falanunabbi annal ladina kafaru bima amilu to haƙiƙa za mu ba kafirai labari game da abin da suka aikata wala luziqannahum min azabin ghalib kuma haƙiƙa za mu ɗanɗana musu daga cikin azaba matsananciya Allah ta'ala ya ce la yas'amul insan la yas'amul insan ay la yamallul insan mutum baya kosawa baya gajiyawa al insan wasu malamai sun ce nan ana nihin mutum kafuri wanda ba mai imani ba la yas'amul insanu min du'a'il khair wato mutum baya kosawa a wajen roƙon alheri alkhair nan kamar yadda imam al-qurtubi ya fassara yace alkhair anan ma'anan shi almalu was-sihhatu wal-afiya yace shine dukiya da lahiya shine alkhair anan wurin kamar yadda alqur'ani yakan ambaton alkhair da ma'anan almal a wajaje da dama kamar irin yadda ya faɗi cikin suratul adiyat Allah ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid dan haka la yas'amu al insanu min du'a'il khair mutum baya kosawa game da roƙon alheri to amma anan kalma alkhair ta shahi dukkanin wani abun alheri wanda dan adam yake fata yake so dan haka mutum baya kosawa baya gajiyawa game da roƙon alkhairi wa in massahu sharru kuma idan sharri ya shahe shi faya'usun qanut sai zamo mai yanke tsammani mai tunanin kawai shi kenan babu mahita ma'ana yana muna nama ubangijin shi zato lokacin da sharri ya same shi sai dora ganin kawai shi kenan ai ta kare Allah ta'ala ya ce wala in azafanahu rahmatan minna kuma idan muka dandana mashi wata rahama daga wajenmu min ba'di darra'a massatu bayan cuta ta shahe shi muka ɗanɗana mai wata rahama ko dai ta wani buɗi ya samu ko kuma wata nasara ya samu ko wata ɗaukaka ya samu min ba da zarra a masatun bayan cuta ta shahe shi wataƙila ya yi fama da rashin lahiya sai Allah ya ba shi lahiya wataƙila ya yi fama da talauci sai Allah ya ba shi arziki wataƙila ya yi fama wato da kasancewar shi cikin gama garin mutane sai Allah ya ɗaga shi ya sanya shi daga cikin wato fitattun mutane shahararrun mutane masu matsayi kenan idan Allah ta'ala ya ɗanɗana mai wata rahama bayan wata cuta da ta shahe shi la ya na hadali sai ɗora cewa wannan wato hadali ma'ana Allah ya bani wannan saboda cancanta ta na cancanci haka shi yasa Allah ya bani ko kuma ya dora nuna saboda kwarewar shi da gogewar shi to irin wannan wa irin tace maganar da Karuna ya faɗi yace a inna ma utituhu ala ilmi indi an bani wannan dukiyar ne saboda ilimi na saboda kwarewa ta wajen sanin harakoki da sanin shige da fice don haka Allah ta'ala yace idan dan adam ya samu lahiya bayan rashin lahiya sai ya ɗora alfahari idan ɗan adam ya samu matsayi bayan ya zauna baya da matsayi sai ya ɗora alfahari idan ɗan adam ya samu dukiya bayan ya zauna baya da dukiya sai ya ɗora alfahari har ya ɗora nuna ma kamar shi wata iya wacce ce da gwaninta shi da gogewance ta bashi wannan shine Allah ta'ala ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima to kaga wannan ne yasa malamai suka ce wannan dan adam din kafiri ake magana domin cikin abin da yake karawa da shi cewa ake ni ba ma ni zatan alkiyama za ta tsayawa saboda tsananin ruduwa yana ba ya zatan alkiyama za ta tsayawa yace wala in ruji'tu ila rabbi to amma kaddara kiyamai za ta tsaya ai in aka maida ni wajen ubangiji na inna li indahu lal husna tabbas ina da tanadi mai kyau a wajen shi tunda ka ganin duniya ya kula da ni yana alama ce ta cewa lahira ma sai ya kula da irin wannan magana Allah ya kawo labarin wani mutum a cikin suratul kahf wanda Allah ta'ala ya bashi arziki na hojamu hojamu masu badawa da kyau kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara Allah ta'ala yace wato wa dakhala jannatahu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma aghnu an tabida hadhihi abada وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
wato wannan bawan Allah Allah ya bashi dukiya ta hadamu Allah ta'ala ya kawo labarin shi tiriyan tiriyan har zuwa inda Allah ya ce wada khala jannatahu sai ya shiga cikin wata hadama daga cikin hadamin shi wa huwa zalimun li nafsi alhali yana mai zalimtar kanshi da kin Allah da kuma yin waci da Allah da yayi ƙala sai ya ce ma a zunnu an tabi da hadihi abada ba ni zaton wannan duke za ta karewa har abada ma'ana kallon dukiyar yayi da tarinta da yawanta sai ki tunanin wai ko da Allah zai turo bala'i to dole dai sai ya raga mai wani kasu shi zancen a ce dukiyar shi ta kare bai taso ba saboda yana ganin takaka ma Allah zai iya wato hallakar da dukiyar shi gaba ɗayanta lokaci guda yana inda bala'i zai zo ai sai dai ya canya wani bangare dole ya raga mai wani bangare ya ce ma a zullu an tabi da hazihi abada ba ni zaton akwai wani bala'i ko wata ciya ko wata masiha wadda za ta zo ta canye wannan dukiyar har abada ƙarshe sai ya ƙara da abin da Allah ya faɗi nan ko ya ce wa ma a zullu sa'ata ƙa'ima kai kuma ban zaton ƙiyaman nan da ake faɗi ƙiyama ƙiyama ka ƙiyaman nan ya ce ba ni zaton za ta tsaya ya ce to amma kaddara za ta tsaya a ɗauka ma za ta tsaya wala in rudittu ila rabbi ai wallahi ko da an maida ni wajen ubangiji na la'ajidan na khairan minha muqalaba sai na samu mahi alherin makoma akan wannan makomai da ke gare ni a wajen shi to shine Allah ta'ala ya bada labarin shi yace har wani dan uwan shi da yake tare da shi yana mai nasiha yana cewa ya ji tsoron Allah yanzu zai kafirce mu Allah da ya halice shi daga ɗigon ruwa ya daidaita shi a matsayin mutum bayan ya yi mai nasiha ya yi mai nasiha bai ɗauka ba sai ce to kasan Allah mai iko ne tana yiwa wannan dukiya taka da kake fariya kake alfahari da ita Allah ta'ala ya turo mata wani bala'i daga sama tana yiwa kaza kaza ai ta kwatanta mashi ai sai abin da ya ji mai tsoro ya faru don haka Allah ta'ala ya ce halin ɗan adam ne wala in ruji'tu ila rabbi yake cewa idan aka maida ni a wajen ubangiji na inna li indahu lil husna to lalle ne ni ina da kyakkyawan tanadi a wajen shi sai Allah ta'ala ya ce falanunabbi annal ladina kafaru bima amil haƙiƙa za mu ba kafirai labarin abin da suka aikata kuma za mu saka masu da abin da suka aikata wala nuziqannahum min azabin ghalid kuma hakika za mu ɗanɗana musu daga cikin azaba ghalizu ma'ana shadid matsananciyar azaba na'am
وإذا أذعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض
الله تعالى يقول وإذا أنعمنا على الإنسان kuma idan muka yi ni'ima ga ɗan adam a arada sai ya kau da kanshi wani abi janibi kuma ya janye sashannin shi wa idza massahu sharru kuma idan wani sharri ya shahe shi fa zu du'a'in arid to zai zamo ma abucin addu'a mai yawa wa idza an'amna 'ala insan Allah yana bada labari cikin wannan aye cewa idan yayi wa ɗan adam ni'ima to nisa yake yi daga wato Allah nesa yake yi daga Allah wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'abija he kawo da kan shi game da lamarin Allah gaba daya wa na'abija nibihi kuma ya janye sasannin shi yayi nisa da Allah har ya dora ganin kamar wato duniya ba ta ciyuwa in dai ana rike da addinin Allah in ana son a murmuri duniya to dole sai an saki addini shi addini kamar sai ya dauka wani wato takunkumi ko kuma wata sarƙa ce wadda take dabaibaye shi da ya motsa sai a ce mai haram da ya motsa sai a ce mai haram to in kana son ka ɓarshi duniya kada kyau dole sai ka yi waci da Allah dole sai ka yi waci da addinin Allah haka yake ɗauka don haka in Allah ta'ala ya mai ni'ima ya ɗaukaka shi sai ya kau da kai game da lamarin Allah ba ya son zancen Allah kwata-kwata a arada wani abi janibi wa idan masahu sharru amma kuma idan wani sharri ya same shi wani bala'i ya faɗo mai wata jarabawa ta faɗo fazu du'a'in arib to zai zama mai ma'abucin addu'a zo du'a aridu ma'ana kafi mai yawaita addu'a zai dawai addu'a a kowane lokaci to wannan sifai da wannan halin da Allah ya faɗi akan ɗan adam Allah ya maimaita kwatankwacin shi a cikin wasu ayoyi cewa wannan sifa ce ta ɗan adam a cikin suratu zumar Allah ta'ala ya ce wa'iza masal insana durrun.
Wa'iza masal insana durrun da rabbahu muniban ilai ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل a nan Allah ta'ala ya ce idan wata cuta ta shahi ɗan adam sai ya kafa addu'a ya ta roƙon Allah Allah Allah Allah ya ta addu'a amma idan Allah ta'ala ya janye mai wannan cutai bai za masal insana durrun da an rabbahu muniban ilai idan Allah ya kawo mai wata ni'ima yanzu shi kan nan nasiya sai ya manta da ma kana ya da'u ilaihi min qabl abin da ya kasance yana ta roƙon Allah zuwa gare shi gabanin haka a can gaba ma Allah ta'ala ya ce fa'iza masal insana فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه fa'iza masal insana durrun فإذا مس الإنسان ضر دعوا رب- دعا- دعوا ربهم منيبا إليه na'am a can gaba Allah ta'ala ya ƙara cewa fa'iza masal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm idan wata cuta ta shahi dan adam sai ya kafa roƙon mu inji Allah Allah ta'ala ya ce idan muka kawo mai wata ni'ima aka janye mai wannan cutai to kuma idan eh, wato idan masal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm sai ce ai wannan ni'imai da Allah ya bani saboda ilimi na ne saboda ƙwarewa ta ce saboda wato kaihin basira ta ne na same shi haka cikin suratu yunus Allah ta'ala ce wa idza masal insana durru وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه irin waɗannan ayoyin suna da yawa cikin alkur'ani akwai cikin suratul isra'i akwai da wajaje da dama Allah ya nuna wannan sifa ce hali ne a nazargi wanda dan adam yake da shi duk idan ya shiga cikin takura ko matsala to sai kaga ya dawo ya rungumi addu'a yana ta tsanantawa kamar yadda wannan suratul yunus ta faɗi addu'an ma za a ga auqa'idan auqa'ima ko yana tsaye ko yana zaune Allah Allah Allah ya tai ya tai kamar da bakin shi wato aka halici wato kiran Allah zai ta Allah Allah ya ta roƙon Allah in ya daga hannuwa kamar ya fuka hukai ya tashi sama yana addu'a amma da zaran Allah ya janye mai matsalar shi Allah ya biya mai bukatar shi marraka Allah ya da'una ila durrin sai ya shuɗe ci gaba da rayuwar shi kamar dai tun da yake bai taɓa roƙon Allah ba akan wata matsala da ta shafe shi to irin wannan sifai abin zargi ce shi yasa Allah ya hudda bayan shi masu imani ya tsarkake su ya ce su ba su da wannan su kadai ne ba su da irin wannan sifai ba su mantawa da Allah lokacin da Allah ta'ala ya ɗaukaka su ko lokacin da Allah ta'ala ya masu ni'ima haka a cikin suratu hud Allah ta'ala ya ce wala in azaqana al-insana minna ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور illa allazi ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني innahu إنه لفرح فخور na'am إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Allah ta'ala ya faɗi irin wannan sifai a nan cewa ɗan adam yana da wannan mummunan sifan sai Allah ya hudda bayan shi masu imani ya ce illallazi na sabaru wa amilu salihati ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir sai dai waɗanda suka yi haƙuri kuma suka ci gaba da aikata ayyuka na ƙwarai su ba su da irin wannan mummunan sifai wadda Allah ta'ala ya zargi ɗan adam da ita Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به Mm.
ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد
Allah ta'ala ya ce, Ƙul, ara'aitum, ka ce, ku bani labari, in kana min indillah, idan wannan alƙur'ani ya kasance daga wajen Allah ne, sun makafartun bihi sannan kuka kafirce mashi, man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, wane ne ya hiɓa cewa sama ga wanda yake cikin saɓani mai nisa. Ana idan alƙur'anin nan ya kasance daga wajen Allah ne, amma kuma ku kun kafirce mai to wane ne ya hebata in ba ku ba kenan babu wanda ya yi ku bacewa ku da kuke cikin sabani wanda yake nisa yake da nisa da gaskiya na'am
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط sanurihim ayatina Allah ta'ala ya ce da sannu za mu nuna masu ayoyinmu fil afaqi a cikin sasanni wa fi anfusihim da cikin kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana a gare su cewa lalle shi gaskiya ne awalam yakfi bi rabbika shin bai ishi ga ubangijin ka ba annahu ala kulli shay'in shahid lalle shi mai shaida ne a bisa dukkan komi ala ku saurara innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim lalle ne su suna cikin kwankwanto game da haɗuwa da Ubangijinsu, ala Allah ya ce ku saurara innahu bi kulli shay'in muhit lalle shi ne kewayewa ne ga dukkan komi. Allah ta'ala ya ce sanurihim ayatina da sannu za mu nuna masu ayoyinmu Allah zai nuna masu ayoyi Birjit wanda duk taurin kan mutum sai wannan ayar ta tabbatar masu da gaskiya abin da ake kiran shi zuwa gare shi na musulunci. haka Allah ta'ala ya yi ta nuna ayoyi kamar yadda ya ce nan wurin fil afaki zai nuna waɗannan ayoyin fil afaq ƙurtubi ya ce al'afaq yana nihin fi harabil umam a cikin al'ummomin da Allah ya rosa Allah ta'ala ya ce wa ka ayyin min ayatin Allah ta'ala kamar yadda ya faɗi cikin waɗannan ayoyin wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha aya nawa ke da kwai a cikin sammai aya nawa ke da kwai a cikin ƙasai wadda mutane suna wucewa suna kallon wannan aya suna shudewa wa hum anha mu'ridun amma suna masu kawar da kai game da wannan aya ba su daukar izina ba su daukar darasi ba su wa'aztuwa to duk wanda Allah ya nuna mai aya bai dauki wa'azi ba to wata rana da shi za a nuna aya duk wanda ayar wani bata zame mai aya ba wanda zai gyara kanshi to wata rana shi da kanshi za a maida shi aya yasa ko labaran da Allah yake bada na al'ummin da suka gabata Allah yana cewa ne naj'ala halakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iya dan haka Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aw ayatan idan ma suka ga wata aya wanda ya kamata ta fadakar da su su ƙara gano girman Allah yastaskhirun sai su dora izgini da aya Allah ya ce wa in yarau ayatan yu'ridu kuma idan suka ga aya karara wanda ya kamata ta ƙara musu imani ta ƙara kusanto su ga Allah Allah ta'ala ya ce yu'ridu sai su kawar da kai wa yaqulu sihrun mustamir sai ce wannan ai sihiri ne wanda yake dorarre haka Allah ta'ala ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyin Allah wanda ke da kwai Bridget a cikin duniya a cikin sasannin duniya kam ba su amfanin komi ga mutanen da ba su yi imani wannan ayoyin ba su da amfani gare su don haka wanda yake ganin aya ta amfane shi ya ƙara imani su ne masu imani kamar yadda Allah ta'ala ya fari a suratu at-tauba yace wa idza ma unzilat suratun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana
na'am فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah ta'ala ya ce idan aka saukar da wata sura munafikai za su ɗora cewa cikin kowa wannan sura ta ƙara ma imani. Allah ya ce amma su masu imani tana ƙara masu imani kuma za su yi ta farin ciki. Su kuma waɗanda suke da ciwo a cikin zukatansu za ta ƙara musu datti akan dattinsu su mutu suna kafirai. Don haka Allah ta'ala ya ɗauki alkawali sai ya nuna mahalittun shi ayoyi. a cikin sasanni na duniya gaba ɗaya Allah sai ya nu don al'afatu wannan jam'i ne na ufuk al'ufuk shi ne wato sashe ko ɓangare to cikin ɓangarorin duniya kam Allah ta'ala sai ya yi ta nuna masu ayoyi wani bawan Allah ya ce lillahi fil afaqi ayatun la'alla aqallaha huwa ma ilaihi hadaka Allah yana da ayoyi birjit a cikin sasanni na duniya gaba ɗaya watakila karamcin ayoyin shine abin da ya dora ka akai in ka kalla kai da kanka zaka gani akwai aya ciki yace wal kaunu mashhunun bi asraril idha hawalta tafsira Allah ayaka yace wannan samammiyar duniya cike take da sirrika na Allah wanda in kai kokarin fassara su gagara kaza su yace ka kalli maciji ka gani kaga lokacin da maciji yake cizon mutum wani maciji wa in ya cije ka ba a minti ɗaya ka haɗu ka mutu to sai ka tambaye macijin to shi kuma ya aka yake rayuwa da wannan bala'in cikin jikin shi kai in ya dan tsarga ma kaɗan shi gannan ta ƙare ma amma shi Allah ya halice shi tare da wannan bala'in yake rayuwa amma kuma daram yake ji ko kanshi ba ya ciwo lahiya lau yake rayuwa kaga wannan aya ce ko yace idan kaga dan icce yana tsurawa ya kamata ka yi tambaya wane ne yake yunkurawa da shi wa yake tado shi ko ku kai ma za ka fi tafarkin waɗancan la'anannu ka ce ai nacir shi ka ce nacir ne haka na abin yake wato wannan aya ce kadai a cikin sahara inda ba ruwa babu alamun ruwa cikin rairai kuma sai ka tar da ici to shi kuma wannan icen wa yake kula da shi wa yake ba shi ruwa kaga wannan aya ce mai girma daga cikin ayoyi imamu shafi'i allah ta'ala yi mai rahama ya ce daga cikin ayoyin Allah an tambaye shi ya gayi wata aya wadda take nuna akwai Allah sai ya ce wato daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abincin da mutane suke ci da dabbobi ya ce abinci yana iya zama kala guda dabba ta zo ta ci in ta huddo shi ba iri ɗaya ba ne da wanda mutum zai huddo ba iri ɗaya ba ne in kaza ta ci wato abinci ana iya kawo abinci guda ɗan adam ya ci tsutsa ta ci wato wani tsuntsu ya ci wata dabba ta ci amma wajen huddo abincin sai zama kowa ya huddo shi da wani kala daban ita tsutsa ma idan irin tsutsa nan ne wanda suke huddo asalin abin da ake yin wato abin nan da shi da ake ce mai kayan alharif kaga za su ba da wani wato abu mai tsada ma kai kuma ɗan adam ko shakuwa ma yayin ka hudu ka gani in kuma barewa irin barewu su kuma sai su hudu wato salkar da ake yin tararen miski da ita wannan duka abincin da aka ci guda ɗaya ko kala ɗaya to haka nan ne imamu wannan imam abu hanifa allah yi mai rahama an mai tambaya akan haka nan shi kuma ya kafa hujja da wato abubuwan da suke kai kawo gaba ɗaya na rayuwa imam maliki Allah ta'ala yi mai rahama imamu a wannan ahmad ibn hanbal dukkaninsu kowa daga cikinsu ya bada musallai imam ahmad ibn hanbal shine yace da aka tambaye yace ga wani gida nan wurin ɗiɗɗiɗɗib baya da ƙofa baya da taga yace kuma da halitta cikin gidan tana rayuwa jim kaɗan bayan ɗan lokaci kaɗan sai ga gidan nan ya roshi yace in ya roshe sai ga wata dabba ta hoto kuma mai ji mai gani yana nihin kwan kaza wana idan kaga kwan kaza lokacin da yake kwan kaza za ga akwai halitta ciki ai shi kanshi aya ce babba da take nuna akwai Allah wanda shi ke gudanar da lamuran shi yanda ya ga dama ba kofa ba taga ba huda amma kuma dan lokaci kaɗan kawai sai wannan gini ya roshe gaba ɗaya sai halitta ta fito mai kyawun kallo tana ji tana gani tana da muryar ta ta musamman aga wannan kenan tsari ne na Allah don haka wato idan mutum ya diba kewaye da shi kaf ba ma kewaye da kai ba tare da kai gaba ɗaya tun daga saman ka har ƙasa ayoyi ne na Allah don haka Allah ya yi gaskiya da ya ce sanurihim ayatina fil afaq Allah ya nuna ayoyi ƙarara sai dai ayoyi wanda suke amfana kawai wanda ya imani da Allah kamar yadda ayar nan ta ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun shi wanda bai da imani in kaga an kawo kan wata aya wadda kake gani tau yanzu dai duk taurin kan wani ya kamata a ce ya gano Allah inna shiriya ga hannun Allah take daidai nan ma zai ƙara shiga cikin dimuwa da bata wa fi anfusihim Allah yace kuma zai nuna ayoyi har cikin kawunansu ma'ana bala'o'in da Allah yake samukowa da jarrabawan da Allah yake kawowa duka ayoyi ne wanda Allah ta'ala yake nunawa hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana a gare su cewa wato shi Allah ta'ala gaskiya ne Allah zai nuna ayoyi cikin kowane bangare a cikin komi har sai ya tabbata cewa shi gaskiya ne to shiwa wasu malamai suka ce annahul haqq ana nihin al-islam shi musulunci wasu suka ce annahul haqq ana nihin ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wato zancan da ake annahul haqq shine al-qur'ani domin shi aka ambata can inda aka ce qul ara'aytum in kana min indillah dan shine yayi inganci cewa annahul haqq al-qur'anin nan da ake faɗi Allah ta'ala sai ya nuna ayoyi ta kowane ɓangare wanda za su tabbatar da cewa gaskiya ne shi. Allah ta'ala ya ce shi shi Ubangijinka bai isa ba shi kaɗai ya zamo mai shaida a bisa dukkan komi, lalle Allah ta'ala ya isa ya zamo mai shaida. Sai Allah ya ce ala ku saurara innahum fi miryatin min liqa'i rabbih lalle ne su suna cikin kwankwanto game da haɗuwa da Ubangijinsu. Ba su yi imani ba da cewa za su haɗu da Ubangijinsu suna kwankwanto suna shakku ala ku saurara innahu bi kulli shay'in muhit lalle shi Allah mai kewayewa ne ga dukkan komi don haka ya kewaye dukkan komi da sani kuma shi zai yi hukunci ranar alkiyama idan aka koma zuwa gare shi muna fatan abin da muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su nuna su mu gyara ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا بعيدا إلا قرمته ولا طريدا إلا آويته ولا عار إلا كسوته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا جابر كل كثير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين